ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na ashirin da ɗaya ga wata na goma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a yau rana ta litinin wanda ya dace wa ashirin da tara ko da takwas ne ashirin da tara watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin na waqidul islam ƙarƙashin sharhin da khalid ibn mahmud ibn abdulaziz al-juhaini au al-juhani ya yi wa waɗannan nawaƙid na abin da ya shahi musulunci wanda shaikhul islam muhammad ibn abdulwahab ya rubuta mun karanta annaqidul awwal abu na farko daga cikin abubuwan da za su iya kawo maka tasgaro da matsala la'alla ya bayu zuwa ga warwarewar musuluncin mutum shine abin da ya shafi shirka ga Allah subhanahu wata'ala shirka cikin bauta wa Allah mai girma da buwaya nuhatan wani a cikin abin da ba a nuhatan kowa sai Allah sai ka dasa wani ko da aikinka ko da ƙudurinka na zuci ko da maganarka ta zuciya wannan zai iya bayuwa zuwa ga cewa ka samu matsala cewa musuluncin ka zaman ya samu tasgaro a sati da ya gabata mun karanta faɗar Allah subhanahu wata'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima abdullahi ibn mas'ud ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya tambayi manzon allah da kanshi ya ce ya ma'aikin allah ayyu zambi a'zamu inda allah ya ma'aikin allah wani zunubi ne ya girma a wajen allah manzon allah ce mishi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa allah kishiya tsara tamka alhali ubangiji shi ya halice ka kuma ubangijin naka shi ya lici komi wa khalaqa kulla shay Allah shi ya lici komi daga shi kadai ya halitta wajibi ne bawa ya bauta mishi shi kadai iya daga cikin abin da yake safka karkashin abin da ya shahi shirka ga Allah sihiri ko ka ce bokanci ko kuma la'alla ya zamanto wani kaso daga cikin tsubbu ayyuka ne waɗanda addinin Allah bai yarda da su ba jumlatan wa tafsila amma a yau ana ganin su cewa bakin komi suke ba wanda wannan kuma yana iya kawo warwaran musuluncin mutum duk wanda ya duba cikin littafan fiqihu zai samu abwabur ridda babuna wanda suke magana akan ridda me ridda shine an yansalikha al-insan insan min islamihi aw al-muslim shine mutum yayi sulba ya huta daga cikin musuluncin gabaki daya a dalilin magana ko wani abin da ya kudurce a zuciyar shi ko kuma wani abin da gabbai suka aikata Allah kare mu za mu tashi annaqidu sani qala shaykh islam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ta'ala athani abu nabiyu yace man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ida duk wanda ya sanya tsakanin shi da shi da Allah wasa'ida ya sanya wasu tsani a ce ba a zuwa zuwa ga Allah kai tsaye sai an biyo ta kaza an biyo ta kaza a dalilin waɗannan da ya sanya su a matsayin tsani ya du'uhum in ya tashi roƙo sai riƙa roƙonsu da sunan cewa su suke da alfarma a wajen Allah shi ba bakin komai yake ba kai tsaye zai roƙe su wa yas'aluhum kuma ya tambaye su wata matsala da yake da an ko kuma yas'aluhum shafa'a ya tambaye su abin da ke ceto ne wa ya tawakkalu alaihim kuma ya dogara a kansu su waɗannan da ya sanya tsanin nan malice ta ga waɗannan aikin sanya wani tsani tsakaninka da Allah ka riƙa roƙon shi kana tambayan shi ceto ka dogara a gare shi ka riƙa cewa mu da ku muka dogara ba mu da wata wani tudun dafawa sai ku irin wannan ayyuka kufrun ijma'an kafirci ne da ijma'in malamai ko saɓan ba samu ba bawa dole ya zamanto bawa na Allah da gaske in za ka roƙa ka roƙi Allah idan za ka tambayi ceto ka roƙi ceton na a wajen wa wajen Allah sai daga ce Allah ka sanya ni cikin ceton masu ceto kamar da za mu zo mu gani kaga dai Allah ka roƙa sannan wa tawakkal at tawakkul dole dogaran kai zamantowa ga Allah wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin Allah ce ai ga Allah ne za ku dogara in kun kasance masu imani to duk wanda zai sanya wani tsakanin shi da Allah ya rika roƙon wannan wanin yana tambaye shi ceto ya dogara da shi to wannan kafirci ne da ijma'in malamai wannan gaba ta biyu abubuwan da za su kasance a cikin sharhi ga su kamar haka malati astani abu na biyu ai astani min rawaqidil islamil ashara na biyu daga cikin abubuwan da suke warware musuluncin mutum wa hadha naqidu dakhilun fi naqid awwal shi ma wannan yana shiga cikin wancan na farko da aka yi bayani a kai tunda wacce magana ce akan me shirka kaga daga lokacin da ka dogara ga wani ba Allah ba ka sanya wa Allah ne abokin tarayya shirka gina idan ka roƙi wani ceto alhali ceton nan ba wanda yake bada shi sai Allah shi kadai sai ka ce wane ma yana iya bada ko wane ma yana iya yi ka ka sanya wa Allah ne kishiya sannan kuma idan ka dogara ga wani ba Allah ba alhali ga Allah kadai ake dogara kaga anan ma an yi mi an samu shirka ga Allah to shi yasa malai yace wannan yana sabka karkashin wancan gabar tawali to nan da malai yace man ja'ala wanda ya sanya bainahu wa bainallahi wasa'ida ka sanya tsakaninka da ubangijinka wasu tsani ai man ittakhadha ba'd makhluqin wanda ya riki wasu daga cikin halitta wasa'ila wa wasa'ida bainahu wa bainallahi ta'ala ya zaman to ba ka iya zuwa zuwa ga Allah mai girma da buwa sai ka biyo ta hanyar wani kana ga cewa wanan nan kai abin da ke kanka shine ka dogara da shi shi kuma sai ya sadar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shirka ne ga Allah akwai wani malami a shekarun baya lokacin ana cikin tihu ana cikin dimuwa an saka shi a telen Nijar ta ƙasa yake cewa zai ba mutane labari irin na mutanen Allah ya ce mutane in ba don jahilci ya musu yawa ba ana nema a ƙara su da abin da ke ilimi ne sai aka ce me wannan ilimin sai yake cewa a labarin da yake badawa shine wani wani shehu ne yana tahiya da shi da almajirin shi sai jirgin ruwa ya rika tangal tangal da su a saman ruwa sai shi malamin yake cewa muridin shi kai ka rika kama sunana daga mai wake rika ta ya Allah ya Allah sai rika kama sunan shi wannan malami shi ko malamin shi kuma zai rika roƙon Allah kaga yanzu shi wannan ya sanya tsani tsakanin shi da Allah ya sanya me wannan malamin suna cika haka ana tahiya abubuwa suna ƙara kyau suna daidaituwa sai kawai can sai suka jirgin ya kihe da su sai wai malami yake tambayan almajiri wai ya aka yi anya ku abun nan da na dora ka akai baka sake shi ba sai ce a ya ce ai shedan ne yazo ya ce mini wai yaya za a yi shi malamin naka yakan nana kama sunan Allah kai kuma kana kama sunan shi kai ma kama sunan Allah mana shedan zai umarce shi da wannan shi shedan da yake so ai kafircin wai da ya kama sunan Allah ne shi muridin maimakon kama sunan malamin shi kawai jirgin sai wannan subhanallah me yake faɗo da mutane cewa ku suwa ne za ku iya limit din inda za ku tsaya kenan su kuma su suke da ikon mi zuwa ga Allah an samu wani babban malami daga cikin yan ɗariƙu wanda yake ba da misalin zuwan bawa ga Allah subhanahu wata'ala da misalin zuwan ka gidan shugaban ƙasa ko wani mai mulki a ce haka za ka je kai tsaye ka shiga sai ka biyo ta ina ta protocol a ga wani a ga kabi ne wani a ga wane ne a yi wane ne an so sai ka samu dama zuwa ka isa sai ce to haka ne abin da ya shafi addini alhali ba haka nan bane ubangiji muke cewa qala rabbukum ud'uni sai ce astajib lakum Allah ta ku amshe ku ku roke ni zan amsa muku kai tsaye yace wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani Allah ta idan bayi suka suka tambaye ka game da al'amarin ubangiji ka kwabe musu ce Allah ubangiji su yana kusa da su su roƙe ni Allah ta amsa musu to duk tafarkin sanya tsanin nan yana ɗaya daga cikin abin da yake kame bawa ya fada zuwa ga kwatami da hayaniyan abin da ya shafi shirka ga Allah subhanahu wataala Allah kare mu a nan nan malam da ya ce wasa'iqa ai at-tawassul yani kenan tsani idan ka ce tawassul kala biyu at-tawassul yanqasimu ila qismayn aw at-tawassul qismani tawassul kala biyu ne القسم الأول كسونا هركو daga ciki tawassulun mashru'un akwai tawassulin da addini ya yarda shi neman kusancin Allah wanda addini ya yarda da shi wanne ne huwa tawassulu ila Allah bil wasilati sahihati al mashru'a shine mutum ya nemi kusancin Allah ta hanyar bin hanya wadda take ingantatta wanda shari'a ta shar'anta shi kuma wannan kala uku ne kala nawa ne kala uku ne kenan tawassuli ya kasu kashi biyu na farko ingantacce wanda addini ya yarda da shi shi kuma kala uku ne kala na farko at-tawassulu ila Allah ta'ala bismin min asma'ihi aw sifatin min sifatihi bawa ya nemi kusancin Allah ta hanyar ambata wani kaso daga cikin sunayen Allah ko sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yaya maliki ka an ya kulal muslimu fi du'a'ihi kamar musulmi ya ce a cikin addashi Allahumma inni as'aluka bismikar rahmanir rahim an tarhamani ya Allah ina roƙonka da sunanka na mai rahama mai jin kai Allah ka ji kaina kaga ka roƙi ubangiji ko ka nemi kusancin Allah subhanahu wataala amma ta wace hanya ta hanyar ambata suna daga cikin mi sunayen Allah wannan hanya ya inganta dalili akan wannan magana ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul a'raf aya ta 180 Allah yake cewa walillahi al-asma'ul asma'ul husna sai ce fad'uhu biha Allah iya da sunaye kyawawa ku roki Allah da waɗannan sunaye ya tabbata a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa lalle Allah yana da sunaye kyawawa wanda har daga cikinsu akwai suna gomiya tara da tara wanda in ka kiyaye su makoma ka gina aljanna ne ka san su ka yi imani da su ka kiyaye ma'anar abin da suka faɗa to tabbas kana da tukucin aljanna amma su kaɗai bane ba iya sunan Allah gomiya tara da tara nan a sunan Allah suna ba wanda ya sa adadin sai Allah ba wanda ya sa adadin sunayen Allah sai Allah subhanahu wataala wani kaso ya sanar da bayan shi akwai kuma wasu kason da bai sanar da kowa ba shi ne ma'anar a wista asarta bihi fi ilmin ghaibi indaka ko kuma ilimin sunan wanda Allah ka keɓanci kanka da sani shi kai kadai to sunayen Allah ana nuna kusancin Allah da su idan ka tashi adda ka daga hannu kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ambaci sunayen Allah ka so da yawa wannan yana tsaye daga cikin sababban ma da zai sa addu'a ka ta amsu addu'a ta zama zo karɓaɓɓa ce kira ashe tawassuli mashru wanda ya shar'anta shine mutum ya kira Allah da sunayen Allah Allah ce ku kira ni da sunaye na kyawawa Allah iya da sunaye kyawawa a roƙe shi da waɗannan sunaye abu na biyu at-tawassulu ila Allah ta'ala bil amali salih bawa ya nemi kusancin Allah bil amali salih game da wani aiki kyakkyawa da ka aikata ka an ya muslimu kamar musulmi ya ce Allahumma bi imani bika wa mahabbati laka ighfirli ya ubangiji a dalilin imani da nai da kai ashe imani aikin kirki ne wa mahabbati laka da son da nake maka ya Allah Allah ka gafarta mini to kaga nan al'amalu salih aiki na kwarai idan ka aikata aiki na kwarai zaka iya neman kusancin Allah da wannan aikin dalili akan wannan magana Allah ke cewa subhanahu wa ta'ala allazina yaquluna rabbana innana amanna daga cikin sifar mutanen kwarai su ne waɗanda suke cewa ya ubangijinmu innana amanna ya ubangiji mun yi imani mun yi imani Allah faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu kaga ashe sun ne kusancin wa kusancin Allah ta hanyar imani da suka yi wanda shi kuma aikin kirki ne wa qina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labarin wasu mutane guda uku da suke tafiya cikin dokar daji ko wanda da dare ya cin musu suka shiga wani kogon dutse suka kwanta Allah subhanahu wataala cikin hikimar shi wani dutse ya zo ya rihe wannan ƙofa da suka shiga a nan sun roƙi Allah da aikin da suka yi ɗaya daga cikin su yake cewa ya ubangiji ina da mahaifa ni nike ka musu abinci ina da mata ina da ɗiya ba na gabatar da matata da ɗiyana a kan ciyar da mahaifana idan na kawo abinci sai na fara kai wa mahaifana sun ci idan ya so sai in tattara in kawo wa matata da ɗiyana a wata rana na tafi kiwo sai na dare da na dare ban zo da wuri ba da na zo sai na samu mahaifana sun yi barci sai nike jin in tada su kamar wani nau'i ne na fandara gaugawan miniki ya ce ina tsaye da wannan abin da na ɗauko madara a cikin shi na in ba su sha a matsayin abincin dare ya ce har sai da alfajirin Allah ke to suka tashi suka sha wannan abin ya ce tukunna tunkari matata da da iyana ya ubangiji wannan biyayyar in na yi ta dan neman yardanka Allah ka yaye mana hali na muke ciki kaga ya roƙi Allah da mi da aikin alheri da ya aikata ya ce wannan dutsen sai ya dan matsa amma ba sa iya huta na biyu ya ce ya ubangiji ina da yar uwa na nema in yi aikin banza da ita ta kiya sai yau da gobin rayuwa ya ganta ta komo take nema in yi wannan aikin na banza da ita in ba ta abin da take bukata na kuɗi yake cewa mun shiga duk inda za mu shiga mun rihe duk inda za mu rihe sai take cewa ya bawan Allah ka ji tsoron Allah akwai kofa ɗaya da baka rihe ba ita ce kofar ubangiji ya ce a lokacin sai ya ji tsoron Allah ya zubin mushi ya ba ta abin da take bukata na kuɗi sannan ko bai aikata wannan lalatan da ita ba ya ce ya ubangiji idan na yi haka don jin tsoronka Allah ka yaya mun halin da muke ciki dutse ya ƙara matsawa amma ba sa iya huta kaga wannan aikin alheri suka aikata na uku su yake cewa ya ubangiji na ɗauki ma'aikata sun mun aiki da aka ƙare aiki kowa zan shi kuɗin shi ta shi sai ma'aikaci guda na neme shi na rasa na aka kaɗa aka da aka rasa shi wannan kuɗin na sai sai akuya ɗaya ko kuma dabba ɗaya sai na barta a cikin dabbobi take kiwo take kaza take kaza take kaza ta haɓaka suka koma garke garke na dabbobi dukiya mai yawa can bayan shekaru sai ga wannan mutumin ya zo yake cewa shekara kaza a lokaci kaza wasu ma'aikata sun maka aiki kaza daga cikinsu akwai wanda bai amshi kuɗin shi bai ce kwarai sai ce wannan mutumin ne na zo ka bani haƙƙina sai ce je ka kwari kaza duk abin da ka gani na dabbobin da suke cikin wannan kwarin wannan sakamakon dukiyar ka ce aka maka renonta ta kuma haka nan sai ce bawon Allah ba na zo kamar izgiri ba ka bani haƙƙi na in tahiya ta yace ba wasa nake maka ba wannan mutumin ya je ya kora wannan dabbobin ga baki ɗayan su kaf sai kashin dabbobin kawai bar ni ya kada ya tafi yace Allah wannan aiki in nayi shi dan neman yardanka Allah ka yaye wani halin da muke ciki a wani lokacin me faru sai dutse kwaran ne suka fita suka saye su ashe wannan me yake mana nuni cewa ya halatta ka aikata wani aiki nagari saboda ka zamanto za ka iya roƙon ubangiji da wannan aiki kuma ubangiji saurare ka kenan mutum ya roƙi Allah da ya nemi kusancin Allah tare da aikata wani aiki wanda yake mana garci tawassuli na uku na ƙarshe daga cikin wanda ya inganta shine at-tawassulu ila Allah bidu'a'in rajuli salihi shine ka nemi kusancin Allah ta hanyar wani mutum da ake tsammanin mutumin kirki ne maka addu'a ya maka me ya maka addu'a wannan ya tabbata sahabbai suna zuwa wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ce ya baki Allah a roƙa mana Allah a roƙa mana Allah wannan babu laihi addini ya yarda da haka amma ba zaman ba an killace maza da masu namiji su kadai a cikin daki ba mai shiga a yi awa kaza a yi minti kaza a yi wane ne kaza wannan bai halatta eh ba irin shi mutum misali ka lura cewa wani akwai alamar ingantuwa tare da shi ka ce wani ina barin addu'a wani a taya ni addu'a wannan neman kusanci ne zuwa ga Allah ta hanyar mi addu'ar wani mutum wanda zai maka mutumin mutumin kwarai maliki ta ka an yazhaba almuslimu ila rajulin yala yara yara fihi salaha wa taqwa kamar ka je wajen mutumin da kake ga alaman as-salah nagartuwa wa taqwa da tsoron Allah tare da shi fa yaqulu minhu ka nema a wajen shi an yad'u lahu ya cewa ya roƙa maka Allah ya yaye maka damuwar da kake ciki wannan babu ne dalili akan shar'ancin wannan wannan kaso na uku shine hadisin Abdullahi ibn Abbas Allah ƙara yarda a gare su yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi wanda yake iya da tsawo a gurguje manzo Allah yake cewa an bujuro mini al'ummomin duniya gabaki daya sai naga wani annabi da wasu annabawa guda biyu za su wuce kamar yadda a gobe kiyama yawma nad'u kullu unasin bi imamihim kowace annabi kowace al'umma da annabin ta da kuma su ma a cikin su group group ne na na mutanen kirkin ne a na mutanen banzan ne duka akwai to ranar da za a zo wannan al'umman nan manzala ke ce Allah ya nuna mini wani annabi ya wuce tare da shi ma'ahum arrahu tare da shi akwai wasu mutane yan kaɗan daga lissahi wanda ba su wuce daga uku zuwa tara ba annabin Allah ne ya zo ya gama gwagwarmaya da wa'azi da nasiha da gargadi da jan hankali amma kaf wanda suka yi imani da shi su wuce mutum nawa ba mutum goma ko tara mutum tara wan nabiyyu laysa ma'ahu ahadun wazalla ce an nuna mun annabin da ya zo ya gama wa'azin ma ba wanda ya imani da shi ka ce da usulubi ka ce ku yan taka ne a hankali sama sama a baka ake nufi ba abinda Allah ya faɗi abinda annabin Allah ya faɗi shine abinda zaka faɗi ba abinda mutane za su ji daɗi ba a cikin zuciyarsu kar ka ɗauki abin da ya shafi harakan ambata mutane addinin Allah ko kuma da'awa ko kaza a matsayin za ka faranta musu rai kowa ya ji daɗi bai wa kana ɓata ma kanka lokaci wannan abin ba naka bane kai ma in alaika illa maza illa littiba kai ma bi ne za ka yi ba kai ba ne za ka kirkiri abu ko kuma ka kirkiri a magana ka shari'a ce tana na a rubuce a dawwani karanta ne za ka yi ka mutane bayani babu hiran cewa ai abu kaza dole a sassafta ko na makamanci duk abin da ke addini ko addini ne addini addini ne duk yanda manzo Allah sallallahu alaihi yake da usulubin da zai zai kira mutane da tausaya musu amma ƙarshen mutanen makka ya suka wanye da shi sai da sa kore shi bargarin aka nema aimi a mashi zama guda a kashe shi aka ce kowace kabila ta kawo kato daya li yatafarraqa damuhu bainal qaba'il saboda jini shi rarraba tsakanin kabilu ai quraisha ko kuma yan gidansu ba za su iya yakan kowa ba aka yi selectionin katsai daga kowace daga kowane gida aka zo za a mashi zama guda Allah ya umurce shi akan cewa ya hijira yana abin da yake addini ne har kullum idan za a za a ambace shi to ba lalle bane ba mutum imam mutane daɗi ware da gaske kuma ko kai da kake bayani akan shi kai ma akwai abubuwa da yawa da zuciyarka rike ta ne za ka yi akan cewa a tafi a haka nan kin amma duk mutumin da ya biya abin da zuciyarsa take so to wannan miftah ne na gidan wuta makullin gidan wuta ne ka ce za ka tora zuciyarka akan abin da take so ba akan abin da ke ba abin akan abin da ke addini ba to annabin Allah ya zo su kutum da guda alhamdulillah babu kowa tare da shi ya gama wa'azin ya tafi ba kowa ya ce hatta rufi aliya sawadun azimun ana cikin haka sai aka ɗaga mini aka bujuro mini wasu al'umma masu yawa qultu sai nake cewa ma haza ummati hadhihi waɗannan suwaye al'umma ta kenan qila sai aka ce bal haza musa wa qaumuhu aka ce wannan annabi musa da mutanen shi qila unzur ila al-ufuqi sai aka ce manzo duba sashe kaza ko bangare kaza manzo Allah ce fa iza sawadun yamli al ufuqa sai ga wasu dandazon jama'a a wannan bangaren da na duba aka sake ce mini duba can ma duba can ma duba can ma manzo Allah ke ta sai na ga sasannin saman gabaki daya ya cika da dandazon al'umma sai aka ce hazihi ummatuka waɗannan sunan al'ummarka sallallahu alaihi wasallam wannan sunan al'ummarka kuma ƙarin albishiri wa yadkhulu aljannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisab za a samu mutum dubu saba'in a cikin al'ummarka za su shiga gidan aljanna ba tare da hisabin komi ba kawai lissafa sai da ake cewa eh daga an daga an an sabke maka igiya kawai in ka zo ka wuce ne za ka rike eh baka da matsalar komi sai ka je gidan aljanna tsaf sai ka tsaya Allahumma ja'alna minhum Allah sabu a cikin su ثم دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم sai shiga gida daga nan walam yubayyin lahum bai ambata musu ba bai musu bayani ba a waɗannan mutanen dubu saba'in su ne kai za a ce ga ka shiga cikin layin waɗanda dubu saba'in wanda aka ba ku ne sai fasi aljanna sak ai an kare mana wannan abin sa sahabbai suka rika tattaunawa wannan su ne fa afada alqawm sai mutane suka kutsa cikin wannan maganar وقالوا suke cewa nahnu allazina amanna billahi wattaba'na rasulahu suka ce ina ga wannan mutanen dubu saba'in kawai a cikin mu ne mu da muka yi imani da Allah muka bi manzon da Allah ya turo fa nahnu hum mu ne waɗannan mutanen wasu daga cikin suka ce a'a auladuna allazina wulidu fil islam ina mu da aka yi ta abubuwa an ta su kaza an yi abubuwa an bauta wa sulata an bauta wa su uzza duk da cewa da an riga an tuba amma dai ai ba kamar wanda aka aihuwa cikin musulunci ba suka ce yana wato ɗiyanmu ne wanda aka aihuwa a cikin musulunci suka ce fa inna wulidna fil jahiliya mun aihe mu a jahiliya kuma an tashi an dan taba abubuwa fa balagha annabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa kharaja sai labarin haka ya iske annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai mazalla ya hutu mazalla dai hutu zai ba su amsa suwaye mutum dubu saba'in din nan sai mazalla ce humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalu sifa hudu in ka cika su da izinin Allah kana ciki sifa ta farko la yastarquna ba sa yin ruqya me haka nan mutum bai da lahiya a mushi wasu karance karance ko ya zama tona ayoyin qur'ani ko ya zama tona wasu hadisai saboda ya samu lahiya shi kimmar imanin shi da Allah ta kai shi matsayin da har yana gama cewa ba sai ya nemi abin da ake cewa magani ba abu na biyu wala ya tsayyarun ba sa yin canhi ba sa yin canhi sun dogara hakikanin dogara ga Allah subhanahu wataala ba a canhi a ce baka samu kaza ba ka canfa kaza tun da na ga dama abu kaza yana faru na san sai abu kaza zuwa faru kuna makamancin wannan ko ka ce a yau ba sa'a ko yau ba kaza ko ba kaza ko ba kaza wannan canhin ko a ce ba a aure mai a wata kaza ko ba a wade ne a rana kaza kuna makamancin wannan irin abubuwan da addini bai zo da su ba al-tatayyur taihi kenan wala yaktawun sannan kuma ba sa yin lalas lalas ko sakiya a sa wuka a cikin wuta sai ta jajjaur sai a ɗauko wuta a dalilin bin lahiya sai a bubbuga mashi in ma a haƙarƙare shi ko kuma a ganin bayan shi magani ne kuma da izinin Allah yana yana iya iya da tasiri wajen samun lahiya da izinin Allah to ba sa wannan ba wala yaktawuna ba sa wannan kai wa ala rabbihim yatawakkaluna sifa ta hudu sun dogara ga Allah haƙiƙanin dogara komai su kawai Allah ne in bai samu ba kawai Allah ne bai kadarta ba babu zai ya tuhumi wane ko ya tuhumi wane ai wane yasa kaza ko wane yasa makalkashi a babu wannan kawai bai samu ba kawai Allah ne bai kadarta ya samu ba ya rasa kawai Allah ne sa ya rasa zai nema kuma wajen Allah wannan sifa guda hudu duk wanda ya cika su da izinin Allah zai zama cikin mutum dubu saba'in ba a ce ba neman magani kuskure ne a addinance bali na ma ce su waɗannan wasu mutane na daban wanda rutuba su ta kai imanin su ya kai suna gaba ba sun nemi magani ba sannan ko ba sa yin lalas sannan kuma abin da sha ta tsayyur shi kuma dama dole ne mutum musulmi ya bar shi eh hannunka yana ɗaiɗai ka yi canhin cewa ai za ka samu wasu abubuwa ko idan ka yana yana marmarmar ka ce za ka ga wani wanda yake ko kuma ka ga wani jakki ka ce baki ka ce ayo ba sa ko kuma kana hutuwa kai arba da makaho ka ce kai wannan rana yau ba labari ko irin abubuwa makamantan wannan wannan su ne tsayyur mahallu shahid a cikin wannan fa qala ukasha ibn muhsin muhsan ukasha ibn muhsan sai ke cewa aminhum ana ya rasulullahi ya ma Allah ina cikin su a wata riwaya sai ke cewa ya ma akin Allah ka roƙa mini Allah in kasance a cikin su فقال سيدنا الله يتي أنت منهم كي كان تكنسو لا إله إلا الله a ranar ba barci kai kai kai sai dai kwana kana ce alhamdulillah wa shukrulillah alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu madha tatimmu salihat aka ce anta minhum kana cikin su ukasha to kai zan kana wajen ya zaka ya kamata wannan karatun kai maka same shi ko ba ka ba sai wani zaburo ya ma kin Allah aminhum ana ni ma ina cikin su wazala sai ce a'a sabaqaka biha ukasha eh ukasha ya riga yi ka kina ni mi an rihe wannan kofa kar a kai har matakin da wanda baya ciki ma ya ce mi yazo a ce mishi baka ciki kaga tashi hankalin duniya ya same ka hannu lahira kai to shi yasa manzo lahiri kaga anan tayi ud'ullaha ka roƙa mini Allah ya sanya ni a cikin su sai ce anta minhum kai kana cikin su kenan wannan yaro ya nemi addu'ar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga at-tawassul ila Allah bi du'a'i ar-rajul as-salih idan ka ce ar-rajul as-salih kuma ka zo kan manzo ne ai karshe ne wannan wannan shine abu na farko at-tawassul al-mashru' tawassuli wanda yake a shari'a tare da shi akwai kaso na biyu wanda addini bai da shi ba shine at-tawassulu al-mamnu wanda shi kuma an hana shi yace huwa at-tawassulu ila Allah ta'ala bima lam yathbut fi shari'ati shine neman kusanci zuwa ga Allah da wasu hanyoyin da shari'a ba ta yarda da shi kwata-kwata ba iya da kyau fahimci wannan gaba tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda su da yawa waɗanda suke mabuta bid'a suna wasa da hankalin mutane wallahi duk mutumin da ya dora ka saman hanyar shirka wannan mutumin ya gama da kai ya gama da kai Allah kare mu daga shirka daga cikin shi akwai at-tawassul ila Allah ta'ala bi du'a'il mauta wal gha'ibin wal istighathati bihim wa su'alihim qada' al hajati wa tafrij al kurbati wa nahwi zalika mutum ya roki a mutumin da yake matacce ne ko mutumin da baya inda kake ko ka nemi ɗauki a wajensu ko ka roƙe su akan su biya maka wata bukata ko su ka roƙe su akan su yaye maka wata damuwa to wannan iya daga cikin shirka babba annaqilu min milla wanda zai iya hudda ka daga cikin musulunci yanzu wasu mutanen da ake ga cewa 'yan ajin kamar kalla ne ko a ce aiwa ne babba ne malami ne ya kai kimma ta rika roƙon shi kuma ana yi kuma da suna addini wannan ana samu wannan tangarɗan game da mabiya ɗari duk wanda ya zirgi to za ka samu waɗannan matsalolin tare da shi wannan kuma matsala ce mai girma mutum ya rika roƙon wani Allah ya biya mashi bukata ko wani mutumin da ya mutu ka ga bashin ka bai kuma wallau sami'u mastajabu lakum ko da ya ji ka ba zai amsa maka ba sannan wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum gobe kiyama sai sun kafirce wa shirkan da kuka musu Allah ce wala yunabbi'uka mithlu khabir wanda yake baka labarin mai cikakken labarin ne shine wa shine Allah to kiran wanda ya mutu to irin wannan kuma akwai shi da yawa a yanzu aka san masar akwai inda har letur za ka bada a ce za ka yi mana cikin kabarin wani zai zo gindin kabarin ya daga hannu ya rika roƙo ya rika cewa malam abubuwa fa sun iya sai kun dafa mana kasuwanci ya tsaya kaza ya tsaya kaza ya tsaya la haula wala quwwata illa billah kaga kana kiran wani Allah a cikin abin da Allah kawai yake yi wannan shirka ne ka rika roƙon wani Allah da sunan cewa wai ka ce dan Allah aika sai ka ce dan wani aika za an kai wannan matakin wasu na ambata sunan malaman su akan wannan matsala ne zai kai ka zuwa ga me zuwa ga huta daga cikin musulunci Allah kare mu shi yasa wajibi ne mutum mai imani sai ya tsarkake bakin shi sai ya tsarkake zuciyar shi sai ya tsarkake duk abin da ke aikin shi ne ya zama to za ka yi shi ne dan Allah kawai amma in za ka sanya wa Allah kishi a cikin wannan to wannan ka gama yawo al-istighasa neman dauki a wajen wani Allah neman biyan bukata a wajen wani Allah yayi damuwarka a wajen da wani Allah da sauran abubuwa makamantan wannan a cikin abin da ba ne iya su sai Allah kai yanzu zaka faɗi kana kiran sunan wani malami ko sunan wani shehu yana can wata ƙasa kuma ya mutu me zai yi maka bai ya halatta roƙon wani Allah a cikin abin da babu wanda yake iya shi sai Allah yanzu misali malam kasum ya tashi ya tsaya sai wani abu ya kama zai zai faɗi sai ya ce ibal shi hulla umar umar rike ni ko tallafa mun kaga wannan wani abu ne wanda la'alla umar yana iya rike shi wannan ba irin shi ake magana ba abinda wani bayya iya sai Allah in ka roƙi wani Allah ka ta shirka ga Allah wannan shine kaso na farko na at-tawassul ghayrul mashru addini kwata kwata bai rada shi ba wannan kuma akan shi ake buga ake ta buga da yan bid'a suna cewa dole sai an roƙi wanda suke shehunan su da waliyan su da kaza da kaza da kaza ai su masana da wannan alfarmai ba su da wannan alfarmai komai haƙƙin Allah yana nan a matsayin haƙƙin Allah shi kadai annaban Allah ba sa shigowa mala'iku ba sa shigowa barantana kuma wanda yake ƙasa da su babu aula an Allah ya dukula min hadal bab kaso na biyu daga cikin tawassulin da addini bai yarda da shi ba shi at-tawassulu ila Allah bi fi'l al-ibadati inda al-qubur wal adrihati bi du'a Allah indaha roƙon Allah da aikata ayyuka na bauta a gindin kabarurruka a ce in ka tahi gindin kabarin wani kai addu'a ta yi amsuwa waye wannan sale salin me shirka idan ka ga kare na shinshi da takalmi to doka zai zari'atun ila shirk abu ne wanda zai kai ka zuwa ga mi zuwa ga shirka da haka mamnu ne an hana shi karara in ka tahi makwante ka tsaya kan kabarin wani addu'a ce za ka mushi akan Allah ya ƙara mushi haske Allah ya yalwata mushi Allah ya gafarta mushi Allah ya ji kanshi shi ne za ka roƙa wa Allah shi yake buƙatuwa zuwa ga addu'arka ka roƙa mushi Allah ba kai ba za ka kai bukata ka zuwa gare shi shi ai rage an kare an kare amma ko da a cikin zukatan suna jin wa wannan mutane suna na suna bibi da su kai wallahi wani yanda yake jin wannan abu a ran shi ko Allah bai ji baya jin Allah a cikin ran shi Allah kiyaye to irin wannan ayyuka ko kuma a ce za a je gindin kabari a yanka kabarin wani wal bina'u alaiha a gyara kabari a daidaita shi a saita shi wataƙila ma a gina wani abin da yake kama da kubba kamar masallaci in ka gashi daga nesa duka wannan hanyoyi ne zuwa ga kai a yau har a cikin ƙasar nan akwai kabarrukan da har da wurin 'yan ziyara aka aka shirya aka gyara akwai wanda daga masallacin shi za ku shiga a ƙasar na akwai daga masallacin shi za ku shiga a ce za a je a yi ziyara ko wanda wanda ke da bukata ya hudu wannan hanya ce ta shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu su yi alƙawalin yanka a gindin wannan kabarin da sauran makamantan wannan to waɗannan duka ba sa halatta sannan kuma wasu sutur wasu lokaci ka ga kabarin an mushi an mushi rihi to Allah taimaka Allah ya taufiki wani kaga kabarin an zo har da abubuwa ke sa mishi nami na ado kuma za a gare shi an sa wani barmusu wani wa irin wannan rigon da ake ma ka'aba haka za ga an ma kabarin an gyara shi za ga an gyara shi an daidaita shi to irin waɗannan abubuwan duka ba su halatta saboda hanya ce zuwa ga me zuwa ga shirka za a azzama shi a girmama shi a kambama shi a kai shi matsayin wa a kai shi matsayin Allah malitu wa haza mina shirki wannan iya daga cikin shirka wadda ko da babba ba shirka ce karama a yanzu amma hanya ce ta ne to za ta kai ku zuwa ga shirka babba Allah kiyaye kaso na uku daga cikin tawassulin da addini bai rada shi ba at-tawassulu ila Allah bi jahil anbiya'i was salihin mutum ya nemi kusancin Allah da girman annabawa ko bayan Allah na gari sai mutum ya ce Allah amsa mana bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam ana haka ko ƙwarai da gaske a ba mu sadaka don manzan Allah to irin wannan tawassulin mutum ya roƙi Allah da cewa don matsayin manzo ko don matsayin wani bawa na gari wa makanatin da girman da yake da inda Allah a wajen Allah wa haza muharramun abin da yake haramun ne haka nan idan aka ce ana roƙon Allah Allah kawai ake roƙa babu zance Allah kamar da dan wane a sai dai aiki nagari kuka aikata to wannan aiki nagari imani ne da Allah kamar da magani a baya mali ce bal huwa min al bid'il muhdatha iya daga cikin bid'o'i kirkirar wanda a lokacin manzalla kwata kwata sahabbai ba a san su da haka ba amma da dan bid'a daga ya bude baki mai yake cewa bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah amsa mana wallahi aiki aikin da bai tabbata da sunan addini sai ka kasa gane ta wata hanya yake yaduwa karatun da za a nema a cikin littafi kwata kwata a rasa shi amma ga yana yaduwa wa ke yada shi shedan ya kware da gaske duk ga awwa tabbatattu an yi ta jan kunni ana ta gargadi kakkui kazan nan ba a samu a cikin kaza ba ana ta hudi ana maimaitawa amma sai gami al'umma sun yi kunnan ko in kula Allah shirye da mu ya daga cikin abin da ke kirkirar ne li annahu tawassulun lam yashra'ahu Allah wa lam ya'zan bihi Allah bai shar'anta ba Allah bai ba da izini mutum ya nemi ya nemi kusancin Allah ba ta wannan hanyar eh manzala sallallahu alaihi iya da daraja da kima wannan ba ma magana akan wannan amma kuma addini ya tsara abubuwa inda suke taya ba kai bane a yau zaka ce a ai kaza idan aka yi an tauye haƙƙin manzo Allah kai abin da zaka na bid'a shine tauye haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me da me me da hannu agogo bayani eh maliki cewa game da abin da ya shayi tawassulin nan ga wata fa'ida yace la takhruju shubahatu المخالفين لأهل السنة من باب التوسل عن أحد الأمرين دوة شبهة دا ما أبو تم بدأ زي كاو مكا إتا أبابي نتوسل بيو تقيري غتك أول مرادي yace a kun ce ba a kaza alhali ana yi da amsa kama haka al'amari na farko imma ahadithun da'ifatun aw mawdu'atun yastadillu biha ha'ula'i ala ma zahabu ilayhi hadisi da'ifi hadisi mawdu'i kamar da ɗaya daga cikin manyan malamai ke cewa ai halawa ce kamar alkaki ne mai daɗin ci a wajen ɗan bid'a hadisi ne hadisi da'ifi da mawdu'i in ya samu shi ke nan an ƙare alhali kwata-kwata ba dalili ba ne addini kuma yana faɗi yana ƙara fa an yi wani malami a nan wani bangare a cikin ƙasar nan ya shiga da jula ta hudu maganganu hadisi ai ko bai tabbata ba ya yi magana wani kasu alhali bai ba ka ce hadisi wannan maudu'i ne dama ƙarya ce kwata kwata bai da alaƙa da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba maganar manzo Allah bace ai magana wani kasan ne tunda ba maganar manzo Allah bace ba eh amma shi yake ai hadisi kaza kaza su aiki suke da so dan aiki da hadisi da'ifi wahaltar da kanka ne kawai kake yi qur'ani ya maka ishara amilatun nasi ba an yi aiki an gaji can da Allah ya sa wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ana taban ma'anin wani kayan gabas ake aikatawa sai an je gobe kiyama a gawar was babu komi la kare mu to suna kafa hujja da hadisi da'ifi da mawdu'i akan abin da suka dogara akan shi balaci wa hadhihi yafrahu min amriha bi ma'rifati adami sihhatiha wa thubutiha wa min zalika daga cikin irin wannan hadisa akwai akwai hadisin da yake cewa tawassalu bi jahi ku nemi kusancin Allah da girma na aka ce manzalla ya ce haka aka ce kuma aka ce manzalla ya ce fa inna jahi inda Allah azim matsayina a wajen Allah mai girma da haka in kun tashi roƙo Allah ku roƙi Allah bi jahi da girma na wannan hadisi ne wanda yake za'ifi ba za ka iya kafa hujja da shi ba wajen ɗaya tabbatar da abin da zai kasance bauta ga Allah ya da kyau mu zai fahimci wannan kai da zaman to kawai kai dan kwashe kwashe ne kowane hayaniya ma tarkace kawai a fasa a dai hadisi na biyu da suke kawo shi ma hadisi ne wanda yake babu shi hadisi ne wanda yake bai tabbata zuwa ga manzon Allah ba suka ce wai manzon Allah ya ce idza sa'altumullaha fas'aluhu bi jahi in za ku roki Allah ku roke shi da girma na fa inna jahi inda Allah azim girma na a wajen Allah mai girma iya da iya da matsayina a wajen Allah mai girma ne malai cewa huwa hadisun batilun hadisi ne na ƙarya babu shi babu wani ɗaya daga cikin ma'abuta ilimi da ya rawaito shi wala huwa fi shay'in min kutubi min kutubi hadis hatta a cikin littafin hadisi ba za ka same shi ba idan ka ce hadisi mawdu'i hadisin da babu shi na ƙarya kan wannan zai rubuta ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuma girgam ilita wanda ake ɗauko addini babu wannan magana waye ƙara wannan kamun iska eh wannan kam iska zai rubuta shi kuma ya yada cikin a cikin mutane a san irin lokutan da ake ciki na saukin abubuwa sai a buga wani abu kana kamar littafi ne alhali shi kuma virus ne guba ne summun ne yani guba ce Allah kiyaye Allah kare mu al'amarin addini yana bukatar takarar kwarai da gaske fiye da yadda kake tsammani yana bukatar takarar sama da harakar kasuwarka kaga in kasuwa za kai kana kafa kafa ko an siyo abu kaza to nawa za a samu wa ina uwa take ina riba take riba ya za a yi aijeren ta ita ma uwa ya za a yi kaza me za a karo daga nan yayi wane ne komi dai da dai in shi saboda ba su aimi ba su ayi asara haka aikin ka na gwamnati kana kaffa kaffa duk wani abin da ya ka'ida ce aka ce an rubuta kaza za ka yi kokari ka kiyaye wannan article ko wannan aditan da ya hoto aka amkana to kiyaye addini ya yi girma sama da kiyaye waɗannan abubuwa wajibi ne ka kiyaye addini ka sa takatsantsa a cikin yafi komi tsada kuma kar ka bar wani mutum haka nan kawai ya zo ya tara maka kura a cikin harkar addini ka kai ka tsaya tsayin daka ka ɗauki tacece eh ba kawai ba ka kwasa kana kwasa ka kwaso maciji eh yaldaku ka hadisi na biyu daga cikin wani hadisan da suke kan hujja da su wajen abin da sha tawassuli aka ce wai manzala sallallahu alaihi ya ce idza a'yatkum al-umur fa alaykum bi ahli al-qubur la ilaha illa Allah wai idan al'amura suka kasa eh ka kada ka buga ka tura ko ina ka ji abu ya kasa wai aka ce wai manzala ce to ku huskanci ma abu suke cikin kabarruka ku je zuwa ga ma abu ta kabarruka to wannan ya tabbata ba ya rushe addinin ma gaba daya kenan kun roƙi Allah ya bai biya muku bukata ba ko ya kasa kuna maka mace wannan subhanallah kenan su kujo suke cikin kabari zuwa su mutu ta ga wannan kwata kwata ba addini bane ba idan mutumin da ya san addini ba zai iya daga bakin shi ba ce wannan abun addini sai ga mutum yana kan hujja da wannan wai idza a'yaskum al-umur fa alaykum bi ahli al-qubur kaga za ga mutane suna zuwa su je Kenya su je ina ne su je Senegal su je ina za su suna taɓa wasu su je ƙasar Misira su je ƙasar Sudan kin kima kin kima kabarrukan nan na na abu kaza da abu kaza za a je ana kai ziyara ana kai koke ana kai ƙara ana kai bukatu Allah kiyaye Allah kare mu daga shirka akwai kuma wani hadisi na daban wanda shi ma bai tabbata ba wai aka ce manzala sallallahu alaihi wasallam wai ya ce fastaghisu bi ahli al-qubur ku nemi dauki a wajen wanda suke cikin kabari idan aka wadon abu ina ina addini yake babu kai da zaka nemi dauki a wajen Allah iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum al-istighathatu lillah ba a neman dauki a wajen kowa sai Allah wai aka ce wai manzon Allah ce fastaghithu bi ahli qubur wannan ma ce wa huwa hadithun makdhubun muftara ala an-nabiy bi ittifaq ulama hadisi ne kirkirarre na ƙarya aka jingina manzo Allah da ittifaqin duk malami a duniya ba da ba dan kama iska ba malami eh ba dan san zuciya ba daga cikin kalan waɗannan hadisan akwai hadisin da aka ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law ahsana ahadukum zannahu bi hajarin lanafa'ahu eh an kuma an kuma jahiliya wai in ɗayan ku ya kyautata tsammanin shi ga dutse ma to dutsen da sai amfana da kai kenan su ma suka bauta su hubal a su kyau tsammanin su da su ka duba Allah yayi ta yakan su aka taba gurmaya kuma kawai yanzu an shigo musulunci sai ka zo ka ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi manzo Allah bari'un min hada ba manzo Allah ba wannan magana kwata kwata ƙarya ne aka jingina mishi wannan hadisin shi ma yace wa huwa hadisun batilun munaqidun li dinil islami wannan hadisi ne wanda yake na banza mai warware addinin Allah ma gaba daya wa ba'ahu ba'dal mushrikina wasu daga cikin mushrike suka ga gire shi to irin abubuwan duka dole sai ka sani hadisi na gaba wanda shi ma iya tahiya akan wannan tsarin suka ce lamma ftaraqa lamma qtarafa adamu al-khati'ata lokacin da annabi adam yayi kuskuren cin wannan itaciyar da shi da ummu na hawa qala ya rabbi as'aluka bi haqqi muhammadin lima an taghfira li yace Allah na roke ka da girman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan akan Allah gafarta mu ko haka annabi adam yace wai kai subhanallah bid'a ba sai ba shirka kararan mutum ya rika aiki da wannan ina wannan hadisi zai zama to a cikin addini wa a lokacin Allah ya wa Allah tambayi annabi Adam ya kai ka ka san annabi Muhammad wa lam akhluquhu ban halitta shi ba ya kai ka san shi qala sai ce ya rabbi lamma khalaqtani lokacin da ka halicce ni da hannayenka ka busa mini rai kaza da kaza har zuwa karshe yace na daga kaina zuwa ga amud kaman gimshiki na al'arshin ubangiji sai na ga an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya ce fa'alimtu annaka lam tudif ilasmika illa a habbal halki ilaika sai na san tabbas babu wanda za ka jingina shi ga sunanka sai wanda ka hisuwa wanda ka hisu shi yasa hadisin da ke magana akan cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama wasu daga cikin bid'a suna ce hadisi ne yake alhali bai tabbata alhali hadisi ne tabbatacce farkon abin da Allah halitta shine alqalami na kudura da ake cewa fa amarahu bi an yaktuba bima huwa ka'in ila yawm al-qiyamah aka ce rubuta duk abin da zai tun daga farkon duniya har karshen ta sai ce ai manzo Allah ka fara halitta wannan wannan hadisi ne wanda yake batil shi ma malai to huwa hadithun batilun la asla lahu bi asali wa mithluhu haka maka makamancin waɗannan hadisai laula ka ma khalaqtul aflaqa wai in ba dan kai ba da ba a halicci kowa ba ba a samar da komai ba alhali Allah ta ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai mu ce in an yi duniya da lahira gaba ɗaya manzo Allah ne ina ina Allah da ka mu fahimci wani abu duk abin da ke addini ne da ni da kai ba mu bane za mu bayyana girman abu kwakwalenmu sun kasa ba za mu iya ba kawai abin da zamu shine bi ne zamu miye Allah ya faɗi shi ne darajar wannan abu miye annabin Allah faɗi shi ne darajar wannan abu kai yanzu kai ne a yau zaka iya gano abu kaza girman manzo Allah ne ka kinwa duk da ayoyin Qur'ani burjikar suke magana akan falalan shi da girman shi da kiman shi sai ka kawo he da ka ka magana ƙarya ka jingina zuwa da aka ga zaguwa ma da zananta aka ga lahiya kawai ka bi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wannan shine kaso na harko daga cikin irin shubhar da zai iya kawo maka sai ma kawo maka hadisi da'ifi ko hadisi maudu'i sai kawo maka hujja sai ce maka ai manzon Allah ce idza a'yatkumul umur fa alaykum bi ahli al-umur sai kai wannan hadisi ba babu shi eh ƙarya ne zunzurutu ba hadisi bane ba shubha ta biyu da zai iya kawo maka ya kawo maka wani hadisi ingantacce amma an juya ma'anan shi an fahimce shi a kuskure ko kuma an harrafa abin da hadisi yake ni an jirgita shi ko wani abu daban daga cikin irin wannan hadisan akwai hadisin da Umar ibn Khattab yake cewa sun kasance idan aka samu hori suna neman addu'a ta Al-Abbas ibn Abdul Muttalib sai ke cewa lokacin manzala sallallahu alaihi yana raye muna neman addu'a a wajen manzala akan Allah shayar da mu yanzu bayan manzala sallallahu alaihi ya mutu muna neman addu'a wajen al'abbas ya roƙi ubangiji ubangiji shayar da mu fa fahimu min hadha alhadith anna tawassul umar innama kana bi jahil abbas sai suka fahimci cewa a ai wannan hadisin a yana nihin ne wai matsayin abbas a wajen Allah ne ake ake ake roƙon Allah da shi alhali ba haka nan bane ba addu'ar bawan Allah nagari mun ga ta iya cikin tawassul al-mashru' to haka suna nema a wajen manzalla bayan manzalla ya rasu sai suka zo wajen al-abbas ibn abdul muttalib akan ya roƙa musu Allah Allah ya musu ruwa wannan kuma ko a yau aka ga wani za iya zuwa wajen shi a ce wani iman addu'a wani iman addu'a wannan addini ya da wannan addini ya da wannan shi ne ke cewa kunna na tawassalu ila nabiyyika sai suka tsammanin cewa muna neman tawassulu da annabi ai ba da jahi'in shi bane ba da shi ne ake nema abin da zai fahimtar da kai wannan idan girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne bayan ya rasu girman rage yayi bai rage ba yana nan dai a matsayin shi na khairul bariyat sallallahu alaihi wasallama ai kenan Umar ba sai sun zo wajen al-Abbas ba kawai sai su daga hannu su ce ya ubangiji da girman manzo Allah kamar ruwa ko amma ba su yi wannan bai suka zo wajen al-Abbas suka ce ka roƙa mana Allah wannan yake maka nuni akan ni nemar addu'an mutum salihin bawa nagartacce shi da aka yi a wajen manzala lokacin da yana rayu bayan ya rasu kuma aka zo wajen al'abbas aka yi aka nemi irin wannan addu'a amma idan da a ce jahil ne ai ba san zo wajen al'abbas ba kawai za a ce manzala Allah ka mana ruwa dalilin girman manzala sallallahu alaihi wasallam to musu haka ba to da hadisai makamantan wannan wanda za ka ga suna suna lauye ma'anan shi sai zamanto abinda hadisi ke karantarwa daban abinda kuma su suke magana akan shi daban wannan abubuwa duka babu abin da zai iya warware su in ba abin da ke karatu ba bayan waɗannan abubuwa sai abin da ya shahi gabar da malaka cewa yad'uhum suna roƙon su addu'a kala biyu ce akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala addu'a kala nawa ce kala biyu ne kamar da tawassuli kala nawa ne kala biyu ne akwai mashru' akwai mamnu' to ita kuma addu'a kaso na farko daga cikin ta shine du'a'u mas'ala addu'a ta bukata wa huwa talabu ma yanfa'u da'i shine bawa ya nemi abin da zai amfane shi min jalbi naf'in yayi roki Allah ya jayo mushi wani alheri aw daf'i darrin ko kuma ya roki Allah ya tunkuɗe mushi wani bala'i misaluhu misalin shi bawa ya ce Allahumma ighfir li warhamni ya Allah ka gafarta mini Allah ka yi mini rahama wa hukmu sarfi hadha an-naw'u li ghayri Allah fihi tafsil in kana al-mad'u hayyan hadiran qadiran ala dhalika falaysa bi shirkin ka qawlihi yake cewa isqini ma'an liman yastati'u dhalika ka nemi wani abu a wajen wani wanda ba Allah ba a cikin abin da babu wanda yake iya sai Allah wannan shirka ce ka nemi wani abu a wajen wani a cikin mutane wanda zai iya yi wannan ba shirka bace ba misali wane shayar da ni ruwa shayar da ni ruwa yani ba ni ruwa in sha wannan ba laifi bane ba amma misali mutum ce shayar da mu ruwan sama waye sai ruwan sama sai Allah kaga in yi haka ya shirka amma idan ce wani ba ni ruwa isha kowa shayar da ni ruwa kana nihin me ya me kuma ka ruwa ka wannan ba lahi bane ba ko kuma ya zama wanda kake kiran nan kamar da zuwa cikin hadisi Abdullahi ibn Abdullahi ibn Umar Allah kada da gare su anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man da'akum fa ajibuhu wanda ya kira ku ka amsa mishi wani irin kira kiran da zaka bawa zai iya amsawa kiran da yake karkashin haddi na abin da ya shafi bawa amma in kana al-mad'u mayitan amma idan zama to misali kana kiran wani mutumin da ya mutu aw ghaiban ko kuma yana can wata ƙasa ko da yana rayuwa aw ghaira qadirin ala ko kuma zama to bai ya iya yin abin da ka roƙe shi yayi wada'i ya alamu zalika ka sani tar sai mutumin da ba zai iya ba fa du'a'uhu shirkun mukhrijun min al-millah addu'a ka shirka ce kuma za ta iya fitar da kai daga cikin musulunci wannan du'a'u du'a'u du'a'u mas'ala kenan kenan ka roƙi wani abu za ka roƙi Allah ne kawai sai ka so na biyu daga cikin addu'a shine du'a ibada kalar addu'a wanda ake yin ta irin kalar addu'a ta bauta wa yakunu bi ayyi naw'in min anwa'il ibadati wa huwa ma lam yakun fihi su'alun wala talabun abinda babu addu'a babu wani roƙo a cikin shi misali sallah kaga akwai addu'o'i da yawa a cikin ta kenan kaga wannan du'a ibada ne kuma wannan addu'a wanda aka ce kai su ne za ka yi misali duk wani aiki da za ka yi da sunan Allah subhanahu na aikin bauta to wannan yana karkashin du'a'u ibada har zuwa karshe malaka wa yadkhulu fihi kullu al-qurbati az-zahira wal batina li'anna al-muta'abbid lillahi talibun bi lisanihi maqala yake cewa bi lisani maqalihi wa hal lisanihi min rabbih qabul tilka al-ibada wal isabati 'alayha wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada duk abin da ke bauta ne Allah ba bar shi akan bautan Allah daga an jingina wani Allah an kama wata hanya kuma ta daban da kakka yi aikin bauta ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan du'a'u mas'ala Allah kadai yake roƙa a cikin abin da Allah kadai yake yi yawa sannan ita ko du'a'u ibada ka to kamkinta tana kasancewa gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka sarrafa ta zuwa ga wani Allah wannan shi ma shirka ne mai girma Allah ce fala tad'u ma'a Allah ilahan akhara sai ce fatakuna min al-mu'azzabin kar ka kira wani tare da Allah cikin abin da ba yi sai Allah idan ka kira kwa za ka kasantu cikin waɗanda za a azabtar da su abdullahi ibn ibn mas'ud Allah kare za a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar duk wanda ya sake ya mutu yana kiran wani Allah tare da Allah wannan mutumin ya shiga wuta ya kare automatikiyan Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idan min az-zalimin wannan gaba ina ga akanta za mu tsaya insha Allah ta'ala fa'ida ta farko wannan gaba dai bata kare ba kenan za mu dora akan ta anya so sai mu je annaqidu salis abu na uku da yake warware abin da yake musulunci ne fatan mu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan addinin da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله